أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء duk abin da kuka yi jayayya a ciki kowane irin abu ne in kun yi jayayya to hukuncinsa na hakika na gaskiya to yana wurin Allah Allah shine ya san hakikanin gaskiyar abin da kuke jayayya akai wa yake da gaskiya to ya za ya gane sai a koma wajen alkur'ani idan ba gane ba wajen alkur'ani to sai a koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da yake tare da mutane a nan duniya in kuma bayansa ne sai a koma cikin hadisansa a ga menene ya hukunta cikin abin da kuke jayayya a kai in ba ku gane ba sai ku nemi malamai magada annabawa su ne za su ba ku fatawa wa rasikhuna fil ilmi kenan saboda ayar suratul nisa'i mai cewa ya ayyuhal ladina amanu adiyu Allah wa adiyu rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir ya ku bayin Allah gaba ɗaya muminai duk abin da Allah ya faɗa duk abin da Allah ya ce ku yi ku yi duk abin da Allah ya ce ku bari ku bari duk abin da annabi ya ce ku yi ku yi duk abin da annabi ya ce ku bari idan haka kuma malamai magada annabawa to su da yake nasu za a samu saɓani ba kamar na Allah da annabi ba ɗin ba kawo kalmar adi'u ba saboda haka ne idan magana ta dawo kan malamai malamai sun yi jayayya malam wani da mutane iri kaza ga abin da suka ce shine hukuncin wannan abun da ba a gano cikin ƙur'ani da hadisi ba malam wani da jama'arsa ga abin da suka ce hukuncin wannan abun da ba a gano cikin ƙur'ani da hadisi ba malam wani hakan nan to in wannan ta faru magana ta yi sauƙi in dai magana ta zama ta malam ta yi sauƙi kowa ya bi malam nasa kar ka ce in bar malam nawa in bi malam naka malam nawa ba annabi bane balle bin sa ya zama dole malam naka ba annabi bane balle bin sa ya zama dole in magana ta dawo ta jayayyan malai kar ka wahal da kanka kowane malami a bashi yana da hujjarsa ya rike hujjarsa amma kar ya zagi hujjar waɗansu abin da ba kyau kenan wa makhtalaftum fi min shay'in duk abin da kuka yi jayayya a ciki fa hukmuhu ila Allah hukuncinsa na gaskiya na ƙarshe yana wurin Allah ku duba alƙur'ani ya warware muku idan ba ku gane ba ku duba hadisi ya warware muku in ba ku gane ba ku koma wajen malamai magada annabawa a cikin malamai din ma sai abin ya zama wato sai a samu khilafa wajen goma sha biyu kuma kowa a ce yana da gaskiya ga hujjar da ya gani shi yasa ya ce kaza misali yanzu tafsirin da muke yi din nan tafsiri hawa goma sha biyu ne akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani fassara qur'ani fassara ayan qur'ani da ayan alqur'ani don ba wanda ya san qur'ani kaman qur'ani na biyu tafsirul qur'ani bil hadisi ka fassara qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda annabi ya hukunta na uku ka fassara alqur'ani da abinda ka ji hukuncin Abubakar ko Umaru ko Usmanu ko Aliyu ko Abdullah ibn Abbas na hudu ka fassara ƙur'ani da abin da shahararrun sahabbai suka faɗi na hudu na biyar ka fasara qur'ani da kowane kowane hukunci na wani sahabi ko da yake a nan ya fi dai maganar wani amma hujjarsa bata kai kamar na waɗanda na lissafo ba haka har- har a koma ce malam wani da malam wani daga cikin tabe ga abin da suka ce har a koma ai hukunci da larabci menene ko- korowar larabci me yace to haka kowane jayayya haka ake samun ta sai a samu wato fahimtar mutane takan bambanta ne to in fahimta ta bambanta dole fatawa ta bambanta idan nassi bai fito fili ba don nassi akwai muhtamili akwai nassin da za a faɗe shi zai ɗauki fassara uku hudu biyar to nassin da bai karɓar wata fassara sai guda ɗaya to shine ba a jayayya a kansa hadisi kuma akwai hadisin da ya inganta wajen waɗansu gaskiya ne a wajen waɗansu bai inganta ba to nan ma za a samu jayayya wajen masu masu bada fatawa ko masu fassara fa in o maktalatun fi min shay'in farukmu ila Allah abu dai yayi sauki in ya dawo jayayyan malamai ne Kaz- ka zai malamin da kaga dama ka bi shi sauran malamai kar ka soke su wannan shine hukuncin musulunci saboda haka kaga Imam Shafi almajiri ne na Imam Malik a wurinsa ya fara yin karatu to amma da ya gama karatunsa sai ya fito da mazhabarsa daban ana kiranta Shafi'iyya a cikin wasu mas'aloli da yawa ta saba da ta malik, malik malamin nasa amma kuma ba wanda ya taɓa zarginsa don me ya saba wa malaminsa imam malik kamun imam malik abu hanifa don imam malik bai ga sahabbai ba ko guda ɗaya shekaran da aka haife shi shekaran ne sahabbai suka ƙare bayan sahabbai sun ƙare aka haife shi ba su ƙare a duniya ba amma sun ƙare a madina inda aka haife shi abu hanifa shi ya ga sahabbai fiye da talatin saboda haka kiransa tabi'i shi ya sadu da imam malik kowa ya karantar da kowa ya fahimtar da imam malik wasu abubuwa imam malik ya fahimtar da shi wasu abubuwa shi kuma imam malik shekarar da abu hanifa ya rasu ne aka haifi imam shafi'i hira tana da shekara ɗari da hamsin shi ya haɗa zamani da imam malik har ya yi karatu wajen imam malik kamar yadda na faɗi da farko shi ko imam malik bayansa Ahmad ibn Hanbal bai zamani da Imam Malik ba amma ya yi zamani da Imam Shafi'i sun amfani juna wajen fahimtar hadisi su da junansu kaman abokan juna suke to amma Imam Ahmad ibn Hanbal ya fi Imam Shafi'i yawan hadisi a kaga an samu mazhabobi shahararru guda hudu kenan dukkan na ahlus sunna duk an yarda da su amma kuma akwai sabani tsakaninsu su wani wurin ma samu sabanin da nisa misali imamu shafi imam malik har ya yi karatu wajen imam malik kamar yadda na faɗi da farko shi ko imam malik bayansa ahmad ibn hanbal bai zamani da imam malik ba amma ya yi zamani da imam shafi'i sun amfani juna wajen fahimtar hadisi su da junansu kaman abokan juna suke to amma imamu ahmad ibn hanbal ya fi imamu shafi'i yawan hadisi a kaga an samu mazhabobi shahararru guda hudu kenan dukkan na alus sunna duk an yarda da su amma kuma akwai sabani tsakanin su wani wurin ma samu sabanin da nisa misali imamu shafi ya ce in ka ci abinci da rana da mantuwa a cikin watan ramadana guda ɗaya za ka biya ko kuma ma shi ke inna ma tsamhullah wa saƙa sai ka cika azuminka imam malik ya ce to a imamu shafi'i ya ce in mutum ya manta ya ci abinci da rana a cikin azumi na ramadana babu ramko a kansa saboda hadisin man nasiya fi nahari ramadana fa akala aw shariba fa inna Allah falyutimma sawmahu fa inna Allah saqa duk wanda ya mantuwa a cikin watan ramadana ya ci abinci ko ya sha ruwa to sai ya karasa azumin sa tunda mantuwa ne Allah ne kawai ya ciyar da shi wannan abinci ya sha da shi wannan ruwa to akwai wannan hadisi to amma imamu malik ya aje wata ka'ida sunanta saddu zari'a wato tsare tsare kofa tsare kofa wato tilka hududullah fala taqrabuha ga inda Allah ya aje iyaka to ko kusa da iyakar kar ku je balle ku ketare ba tilka hududullah fala ta'taduha ba to amma imam imam malik dole ne in ka ci abincin da mantuwa ko ka sha da mantuwa dole sai ka biya daya to irin waɗannan abubuwa suna faruwa amma ba wanda ya taɓa zargin wani domin kowanne da hujjarsa annabi ya ce man ittihada fa asaba falu ajrani wa ittihada fa asaba falu ajrun wahid malami malamai in sun yi ittihadi a cikin ittihadin su wanda ya gano gaskiyar da Allah yake nufi an ba shi lada biyu wanda kuma kuskure gaskiyar da Allah yake nufi an yafe masa kuskurensa an ba shi lada daya ka dukkan su kenan suna kan shiriya saboda haka fada tsakanin mutane da mutane don sabanin fahimtar malamai jahilci ne son zuciya ne neman ta da hankali ne malamin ka ba annabi ba balle na sa masa na kafurta malami na ba annabi balle na sa masa na kafurta rike malamin ka wani rike nawa mu je lahira lokacin da za a bude tanda mu ga waye ci wa maktalatun fi min shay'in fa hukmu ila Allah duk abin da kuka jayayya a ciki hukuncin sa na haƙiƙa na gaskiya yana wajen Allah zalikum Allahu rabbi alaihi tawakkaltu alaihi unib Allah din nan dai wanda kowa ya san shi mai sau mai ƙasa mai koyi mai kowa wanda ya aiko annabi Muhammadu alqur'ani shine rabbi ubangiji na inji annabi alaihi tawakkaltu ni na dogara da na dogara da Allah wa ilaihi unibu dukkan sha'ina kwa da ni da sha'anunuka na duka komawa ne ga Allah kamar yadda Allah ya umurce shi kulin na salati wa nusuki wa mahayai wa mata lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bizalika umirtu wa ana awwal muslimin
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير wannan da nace muku Allahu rabbi ubangiji na innan wanda na dogara gare shi wanda ni makoma ta zuwa gare shi ne shine fa fadirus samawati wal ardi shine wanda ya kagi halittar sama ba ya gani a wurin wani ya koya ba shi ya ƙago halittar sama ya ƙago halittar ƙasa bambancin faɗara da khalaqa yance khalaqa mai wani akwai irinsa a wani wuri aka yi wannan irinsa a wani wuri amma an ce faɗara ba taɓa ganin irinsa ba aka fara ganinsa a wajen wanda ya yi fadirus samawati wal ardi wanda shine mahaliccin sammai da kastai ba tare da akwai misalin su wanda aka taɓa yi ba ja'alakum min anfusikum azwajan wannan dai wanda ya halitta muku mata ya halitta muku matanku daga cikin jikinku matar annabi adam daga haƙarƙarinsa ne aka ciro haƙarƙarinsa na hagun aka ciro aka yi masa matarsa a jikinsa shi namiji mu kuwa sauran matanmu kowace ita ma ubanta namiji ne to dukkanmu dai daga junanmu aka yi mu wato daga gare mu matakka daga ubanta namiji ne daga namiji aka yi wota uwarta ma haka daga namiji aka yi wota shi ma wanda aka yi shi ma daga mace aka yi woshi zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu ilayhi yunib fadirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun yana daga cikin ayoyin Allah bin mamakinsa ya halitta muku mata domin ku natsu hankalinku ya kwanta da juna ku natsu ku ɗebe wa juna kewa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama kuma Allah ya sanya soyayya da tausayi tsakanin miji da matarsa randa mace ta ɗaura aure aka ce wani yau shine mijinta to tun daga rannan soyayya za ta ɗauri tsakaninsu banda waccan soyayya ta neman aure wata irin sabuwar soyayya kuma da tausayi wato in ta ji labarin mota ta fadi tsakanin gari da kaza gari kaza da kaza ce Allah ya kiyaye dai wane na baya ciki hankalinta yana waje wajensa shi ma kuma a cikin sauran matan duniya duka hankalinsa yana wajenta saboda soyayyan nan to anan ubangiji yace ya yadda wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum Allah ya yarda ku auri mata marasa idda marasa miji daga cikin muminai ƴan uwanku ya yarda kuma ku auri mata marasa miji marasa idda daga cikin ahlul kitabi yahuda nasara suna cikin addinin su kuma ga dai wanda ba musulmi ba ga yadda yake tsakaninsa da musulmi amma akwai soyayya ta sha'awa tunda yace waja'ala bainakum mawaddatan akwai soyayya tsakanin miji da mace ga ta kafira kuma an ce ga yadda kafir yake la ta aduyu aduwakum awliya'a amma tunda ke ta hanyar sha'awa ne tunda ba muhariba bace ba abokiyar yaƙi bace to an yarda saboda ubangiji ya ce la yanhaykumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna allaha yuhibbul muhsinin Allah bai hana ku yi jiyayya da mutanen da ba musulmi ba bai hana ku yi jiyayya da su ba waɗanda ba musulmi ba ku yi musu ku yi musu alheri ku yi musu adalci ku yi harka da su ta ciniki ta bashi ta auren juna sai dai shi da yake ba musulmi ba zai auri taka ba don in ya karba zai riddar da ita amma in ya karbi ta waɗannan zai musuluntar da ita wajala bainakum mawaddatan wa rahma min anfusikum azwajan yadda Allah yayi muku matayen kuɗin nan wa min al'ami azwajan haka ma yayi wa sauran dabbobi kowace irin dabba Allah ya yi ta yayi mata matarta kuma ta san matar anan idan mutum ya fada cikin harkar liwadi to ya kasa kowace dabba hankali gara kowace dabba da shi domin kowace dabba ta san matarta ba ta bin namiji dan uwanta ba za ka ga jaki yana bin namiji zai barbara da shi ba ba za ka ga kare namiji yana bin kare namiji dan uwansa ya barbara da shi ba ba za ka ga zakara namiji yana bin zakara dan uwansa zai barbara da shi ba ba za ka ga taure namiji yana bin taure dan uwansa yana barbara da shi ba amma duk wanda ya fada cikin harkar liwadi to duk dabbobin da Allah ya ba kamar su amuni ba kamar su amuni saboda Allah ya riga ya juyar da shi shi yasa ma aka dauko garin Annabi Lut aka dauka sama aka kifar da su hankali ya juye ai ko guga ne in dai an sa a cikin rijiyar ruwan sha bai kamata kuma a sake sa ta a cikin shadda ba guga daya a sa a rijiyar ruwan sha kuma sake sa ta a shadda kowa san liwadi dai rijiyar shadda ne kuma kowa ya san matanmu wurin da muke samun ‘ya'ya ne ta saboda haka gugan da ake sawa rijiyar ruwan sha ai bai kamata a sake sa ta kuma cikin shadda ba kuma a sake dawo da ita a saka cikin a sa ta cikin rijiyar ruwan sha din duk mai yin liwaɗi ba dabba da tafi shi muni wa min an'ami haka ma cikin dukkan dabbobi yadda Allah ya mana mu mutane mata yayi wa aljanu mata haka dabbobi ma ko waɗanne dabbobi nau'i yayi musu mata irin nasu kuma sun san yadda suke bin matansu yazra'ukum fihi a cikin auratayyan nan na tsakanin miji da mace a nan ake sa muku zurriya ku mutane din da dabbobin duka wajen auratayya ake sa muku zurriya mutum na farko ne kadai Allah ya yi shi da ruwa da ƙasa aka yi adam mutum na biyu da haƙarƙarin mutum aka yi ta ita ce hawwa'u mutum na uku na mutum na uku na ban mamaki annabi isa aka yi shi a jikin mace kadai babu uba sauran na hudu mu kowannen mu daga daga tsakanin miji da mace aka yi mu saboda haka laftun don ya zama daidai ba uwa ba uba menene abokin laftunsa irin mu masu uwa da uba akwai uba ba uwa me abokin laftunsa sai a samu wanda yake da uwa ba uba aka samu hawa aka hada su da isa laftu daya to mu kuma sauran wada sai muka zama muna da uwa muna da uba akasin adam wanda bai da uwa bai da uba wa min al-ami azwaji zar'ukum fi shi Allah dai ya zama shi kadai ne bai kama da kowa kenan bai kama da komi mai uwa da uba an kamanta shi da adam ba uwa ba uba mai uba kadai ba uwa an kamanta an kamanta ta da isa wanda yake da uwa ba uba to Allah kan bai kama da komi bai kama da kowa a cikin halittarsa laysa kamithlihi shay ba wani abin da yake kama da Allah a cikin zatinsa da sifofinsa da sunayensa ko da ya ba da aron wasu sunaye in ka gansu za ka ga lalle sunan ne ya haɗu amma asalin su bai haɗuwa laysa kamithlihi shay wa huwa shi Allah shine as-sami'ul basir ba abin da yake kama da Allah amma ko don kada hankalinka ya bace ka ce a'a tunda ba Allah bai kama da komi kenan to mai yiwa ne fa baya ji baya gani domin sauran mu mutane muna ji muna gani daga ce a'a yana ji fiye da jin kowa yana gani fiye da ganin kowa domin jin mu mu mutane baya ƙetare iyakan inda aka ɗiba wa kunnen mu daga abu yayi nisa kunnen mu bai isa ya ji ba ko ko a kusa ne in bakin da baka ji ne baka san abin da ake faɗa ba kana jin dai muryoyi amma baka san abin da kake faɗa ba ganin mu kuma yana ganin abin da yake kusa amma in ya kai nesa ba zai yiwu a gane nesa fiye da yadda kake gani ba kuma kana gani ta gabanka sai idonka ne yake gani sauran jikinka baya gani kunnanka kuma kunnen kada yake ji sauran jikinka baya ji to Allah yana jin kowane abu ko ba shi da murya mu ko abu sai yayi murya muke jinsa Allah yana ganin abu ko ba shi da zati mu ko abu sai yana da zati yana da launi muke iya ganinsa ko yana da zati in bai da launi ba za mu gani ba yanzu ga mala'iku tare da mu wani lokaci shedanu suna tare da mu aljanu suna tare da mu ba ma ganin su saboda suna da zati ba su da launi Allah subhanahu wa ta'ala ba a kamanta shi da komai a cikin komi kuma idan ka shiga kana neman ka san zatin Allah da sifofinsa to sai dai ka sallama duk abin da aka faɗa ka ce ka yi imani ka yarda amma ba dama wala hidu na bihi ilma ba dama a akwai wani ibnu kutaiba daga cikin manyan malamai amma aka jarrabe shi ya zama daga cikin mujassimin wato irin aqidan wahabiyawa Allah yana da jiki wato wannan ko hadari ne cewa Allah yana da jiki in an ce Allah yana da jiki to yana kama da mutane kenan to a nan na taba ji a rediyo wani mutum yana tafsiri da, da aka zo ar-rahman al-ashistawi sai a karanta masa wasu ayoyi ma yakunu min najis salasatin illa huwa rabihum wa ma takunu fi shani wa matru minhu qur'anin wa al-irkhal al-insana wa lam tasbi bi nafsuhu wa nan aqrabu min hawli wa rishati a'a ai gangan jikinsa yana kan al'arshi ne wai kaji gangan jiki wai ai gangan jikinsa yana kan al'arshi ne iliminsa kuma yana ko ina wai gangan jikinsa mujassimuna kenan to wannan sharri ne bata ne a cikin musulunci ashe Allah yana da jiki yana da hannaye yana da kafafuwa yana da fiska in haka ya zo cikin qur'ani ya zo cikin hadisi amma abubuwa ne wanda hankalin dan adam ba zai iya kamawa ba wata rana wani ya taɓa tambayar su su wahabiya din wasu Allah yana da jiki yana da hannaye yana da fiska ba kamata a yi tawili ba sai wani ya ce wani almaji a jami'ar madina sai ce a kullu shay'in halikun illa wajha me ya fassara wannan aya komi ya hallaka saura fiskar Allah kadai to kenan da hannayen nasa da kafafuwan na dubba komai abin da sai fiskarsa kawai kamar agogon tebur sai mutumin ya ce kasurar kuffaru fi hadhihi madrasa kafirai sun yawa a wannan makaranta an kure malam to Allah dai in ya faɗi magana mu ahlus sunna wurin da hannu ya zo innal ladina yubai'unaka innama yubai'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai mu ce ikon Allah idan an ce bale dawo su da tani sai mu ce ikon Allah da kyautan Allah in an ce hannu har yanzu sai mu ce ikon Allah sai dai mu yi tawili don kar mu kamanta shi da mutane idan an ce Allah yana zaune akan al'arshi amma da asuba zai sauko asubahin can gabata nesa ba irin asubahin gabata tsakiya ba ne asubahin wajen misra da saudiya ba irin namu na ba ma irin na barno ba ne chadi na chadi ba irin namu ba ne nan kaduna asubahin kaduna ba irin na wajen accra ba ne na accra ba irinsa ba ne a senegal haka haka kuma har muna jin dai masu ba mu labari a bbc za ce to ku ini lafiya mu ko za mu je allah sa mu kwan lafiya wato mu mun fito daga dare kenan su za su shiga dare to wai allah a wani asubahin zai sauko a cikin wannan asuba mai yawa ai zaman a rashin ma zai gagara kenan inda da zama yake a arshi kuma yana saukowa da asubahin wani gari ba zai kenan ya zauna a arshin ba kullum sauka da hawa da sauka a wuzu billahi ta'ala Allah ma yaqulu zalimu ruwan kabira shi Allah tunda yace mana yana ta huwa ma'akumu aina ma kuntu qur'ani ne to yace wasjudu taribi kai sujada ka zo kusa da Allah qur'ani ne to me yasa zaka yi imani da arrahmanu alal arshi tawe kamar sanan wannan ayo duk baka yi imani da su ba afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd in kace huwa ma'akum in yace bi ilmihi wa qudratihi sai mu ce to ka ƙara qur'ani saboda haka dai Allah dai ko an ki ko an so laysa kamislihi shay ba wani abin da yake kama da Allah wa shi Allah shine as-sami'u mai ji al-basiru mai gani
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم shine mai sammai shine mai kasai kuma mabudin komi yana hannunsa mabudin komi yana hannunsa in kana da akwatuna da kaya a cikin akwatunan sannan mabudan suna hannun wani hadiminka to duk ba- in baka gan shi ba fa baka da wani abu in dai ba a samo shi ba to baka da abin da zaka yi ga akwatuna amma wanda ka bashi makullai yaronka baya gari ina tare da makullan abin da zaka yi dai ba zaka iya ba to amma Allah shi ke rike da sammai da kassai kuma mabudin komi yana hannunsa mabudin komai yana hannunsa in ma ka ce biyadihi malakutu kulli shay'in mallakan komi da komai na hannun Allah tunda baka yin tawili kenan har al'arshin yana hannun Allah yaushe za a zauna a kansa tunda yana hannu saboda haka ya kamata a imani da Allah a sallama wa Allah duk abin da yake a yarda ba sai hankalinka ya gane ba lahu maqalidu samawati wal ardi yafsu rizqa liman yasha wa yaqdir shine yake shimfida wanda ya ga dama arziki ya matsa wanda ya ga dama da talauci duk ganin damansa ne duk ikonsa ne ba a tambayarsa me yasa ya yalwatawa wannan dukiya me yasa ya matsa wa wannan a duk ikonsa ne wani yana da abubuwa har shi kansa bai san iyakan abubuwan da ya mallaka ba don waɗansu abubuwan suna hannun waɗansu mutane wasu kuma suna hannun wasu garuruka wani ko jiya ya nemi bashi bai samu ba da kyar an bashi sadaka yau ma ya nemi bashin bai samu ba yana jiran a bashi sadaka din bashi da shi kuma ɗakin da yake kwana ma na haya ne an ce watanni bai biya ba za a kore shi kaga dukan su bayin Allah ne Allah yana kallon su haka ya ga dama baka da iko kace don me aka don me aka aka kaza aka kaza yafsuru rizqa shine mai yalwata arziki wa wanda ya ga dama wa yagdir ya kuntata wa wanda ya ga dama inna wa Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai wato in, in an faɗi kullu dukkan komai to wani lokaci in an faɗi kullu din sai a ware wani abu da ilimi ko da ɗabi'a ko da hankali amma wani irin wannan kullum ba ta ware komi Allah khaliqu kulli shay'in ba abin da yake fita komi Allah ya halicce shi Allah masanin komai da komai ne a duk komi ya shiga anan to amma in an ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fasdu la tara illa masakinahum iska muka aika wa adawa tana halakar da komai da izinin Allah sai suka wayi gari ba sauran komi sai gidajensu to ai ga gidajensu ai- ai komi ne ko gidajensu ai wani abu ne la tare illa masakinahum ka wannan kullun ta rage a kafir tar- eh, kafirin nan fir'auna mai karyata ayoyin Allah Allah yana ce da fir'auna da mutanensa kazzabu bi ayatina kulliha sun karyata ayoyin mu dukkan su amma abin da ake nufi ayoyi ne guda tara wanda ga dace Musa tis a ayatin bayyinatin wannan ayoyin guda tara sune kullu din kama wannan irin kullun ya hada komai da komai Allah masanin komai da komai min al-juz'iyyat min al-kulliyat wal juz'iyat alhamdulillah ka zama musulmi dan uwan mu abin da yake wajibi akan mutum ya zama wajibi akan ka yanzu zaka je kai wanka a koya maka akwai sallah biyar kullun zaka yi da tare da yan uwan musulmi za a koya maka yadda zaka yi kuma ba za ka sha ruwa ba sai rana ta fadi sai kai niyya za mu tashi da azumi tare da kai har wannan wata ya kare kuma wannan irin wanka da za ka yi yau idan ka yi aure ka kwanta da matarka yadda maza suke kwana da matansu to sai ka wannan irin wanka sannan ka yi sallah Eh, Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji duk abin da yake haramun ga musulmi kamar naman alade kamar shan giya duka ya haramta gare ka yau muna yi maka murna me sunanka na da son da sunan ka da ko yanzu wai suna kake so wanda ke- cikin sunan musulmi wanda kake so duka sallallahu alaihi wasallam to sunan ka Muhammad muna maka murna malam Muhammad muna maka murna masha Allah a ba shi kyalle ya rinja a tambayin sun kawo musu gaba a ya karbo da
شرع لكم من الدين إبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
شرع لكم من الدين ما وسى به نوحا والذي أوهينا إليك وما وسينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب Allah ɗin nan da ake masa kirari wanda nace ba ni da wanda nake bauta sai shi in ji annabi kenan sallallahu alaihi wasallama shi Allah nan shine ya shar'anta muku ya kawo muku shari'a min addini ta addini shari'an nan ma wasai bihi nuhan wanda aka yi wasiya wa annabi nuhu annabi nuhu an masa wasiya ya yi riko da wannan shari'a ta addini wallazi auhaina ilayka da wannan alqur'ani da abinda annabi nuhu ya zo da shi duka shari'a ne daga Allah wa ba wasai bi ibrahim wa musa wa isa haka kuma mun yi wasiya irin wannan wa annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa mecece wasiyar an aqimu dina wa la tafarraqu fihi shari'an shine ku tsai da addini kada ku rarraba a cikinsa a shari'a ta musulunci ita ce shari'ar dukkan annaba shi addinin wato akwai zati zatinsa akwai sifofinsa tunda Allah ya fara aiko annabawa abin da Allah ya wajabta na aƙida to tun daga nan har gaba da yau guda ɗaya ne cewa kowa ya tabbata Allah ɗaya ne kuma ya yi imani dukkan annabawa ɗaya kenan kuma tun daga lokacin babu addinin da Allah ya turo wanda babu sallah ciki kowane addini akwai sallarsa amma ba dole ne sai ta kama da sallar mu ba da adadi da lokaci kuma kowane addini akwai zakkansu ko ba dole ne sai ya kama da zakkar mu ba kowane addini akwai azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kuma kowane addini akwai haji sannan kuma kowane addini akwai gaskiya ƙarya haramun ne a cikin kuma kowane addini kowane addini akwai adalci zalunci haramun ne cikin kowane addini kuma kowane addini akwai tausayi da aikata alheri kowane addini cutarwa da azabtarwa wa wanda bai laifi ba haramun da cikin kowane addini da Allah ya lissafa annabawa innam kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragban wa rahaban wa kanu na khashin dukkan annabawa na da an faɗi aikin alheri aikin alherin nan tsakaninsa da Allah ne ko tsakaninsa da halittan Allah zai yi gaggawa ya aikata wa yad'una nara raban wa rahaban kuma dukkan su masu addu'a ne masu neman abu ne a wurin mu suna bauta mana suna ne roƙon wani abu a wurin mu ko in abun tsoro ya same su ko abun kuɗayi ya same su in suna kuɗin wani abu wurin mu suke zuwa in ji Allah in suna tsoron wani abu wurin mu suke zuwa in ji Allah wa kanu da na kashi ina kuma dukkan su masu tsoron Allah ne in ji Allah kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wabudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wannan abubuwa duka tun zamanin da akwai su sune zatin addinin saboda haka in Allah ya lissafo annabawa gaba ɗaya da ƙarshe sai ka ji ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni ka ji kissoshin annabawa da addinin su to wannan al'umma tun daga Adam har kawo gare ka ya Rasulullahi al'umma ce guda ɗaya ni ko ni kaɗai ne ubangijinku ku bauta mini to wannan aya ita ce ta umumin dukkan addini tun daga farkonsa har ƙarshensa zatin addini kenan amma rigunansa daban-daban ne rigunansa daban-daban ne rigunansa su ne shari'o'i ɗin a shari'an annabi adam ya halatta mutum ya auri yarsa a shirin annabi adam ya halatta mutu ya kanwarsa ko yayarsa har zuwa waɗansu lokatai kamun a haramta to shari'o'in kuma ubangiji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambata masa at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yaqub ya annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wa rahabaru yastuzu min kitabillahi har aka komo wa katabna alayhi fi anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi har zuwa karshe ya komo yace wal yahkumalul injili ma anzalallahu fi kamar yadda na wajabta mutanen at-taura su yi hukunci da at-taura haka dukkan annabawan da suka biyo bayan annabi Musa su ma dole su yi hukunci da at-taura har zuwa annabi annabi Isa to su ko mutanen annabi Isa wal yahkumalul injili ma anzalallahu fi su ma su yi hukunci da abin da Allah ya saukar musu cikin injilarsu da aka zo wajen mu bayan an ce can wa mallam yakubi ma zalla fa dakamul kafiruna nan aka ce mallam yakubi ma zalla fa dakamul zalimuna aka ce mallam yakubi ma zalla fa dakamul fasiquna sai aka ce wa anzalna alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi muhaiminan alayhi daga ƙarshe sai muka saukar muka da wani irin littafi wanda ya gaskata dukkan waɗannan littattafai da suka wuce kuma yanzu shi littafi shi ke kula da dukkan littattafai da suka wuce duk labarin da ka ji na attaura to in ka ji shi cikin qur'ani shine gaskiya sauran duka inda ka ji ya saba da qur'ani ƙari ne na wasu malamai haka labarin injila abinda qur'ani ya faɗa shine gaskiya in ya saba rubuce rubuce na wasu malamai to sai sai ya ce masa kai hukunci kai hukunci da abinda aka saukar maka ya rasulullahi kai hukunci da abinda aka saukar maka likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kowanne daga cikinku kowanne mun masa shari'arsa daban hanyarsa ta ibada daban hanyar ibada nan ba ta sabawa amma hanyar shari'a tana sabawa kowanne da irin shari'arsu amma hanyar ibada guda ɗaya ce da aƙila da ibada ita shari'ar gaba ɗaya tamu abubuwa ne guda ishirin da biyar a cikin abubuwa guda biyar abu ne guda biyar aka kakkasa shi kashi biyar biyar sai ya komo ya zama ishirin da biyar na farko daga cikin guda biyar su ne asali su ne farko wanda ba sa canjawa a cikin kowane addini din shine ka yi imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine karshen annabawa shugaban annabawa in ka yi haka to ana nema abu biyar a zuciyarka an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr kai imani dukkan annabawa kamar yadda kai imani da annabi Muhammadu kai imani dukkan littattafan Allah yadda kai imani da alqur'ani kai imani dukkan mala'ikun Allah akwai su kuma suna nan Allah ya sa su aikin da ya sa su sannan kuma kai imani da ranar lahira za ta faru kuma kai imani da kaddara ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi ba yadda aka sha gwagwarmaya zamanin manzo Allah Uhud din nan har annabi ana ji masa ciwo ko ka yarda da kaddara za ta iya bi kan kowa domin dukkan mu bayin Allah ne in kaddara ta zo ta yi daɗi maraba in ba sai ka gode wa Allah Allah ya ƙara maka in kaddara ta zo da zafi kai haƙuri Allah ya baka lada ba iyaka inna wa yuffas sabirun ajrun bighairi hisab wannan biyar kenan na zuci kowane musulmi ya kulle da wannan in ka ji musulmi yana ce in ka ji musulmi yana wata kungiya ya ga wani musulmi yana wata ɗariƙa ce ai agida ta saba bai san addini ba bai san addini a'a fahimta ta saba ko ko ra'ayi ya saba ma aqida ba ta sabawa a cikin dukkan musulmin duniya aqida su ɗaya ce ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko shine imani da wannan abuwa guda biyar an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharri hulu wannan shine aqidar kowane musulmi amma kana dariƙa wannan ni ina dariƙa kai baka yi aqida ba ta saba ba tunda baka baka saki la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba aqidan mu ɗaya ce ra'ayin mu ne ya saba fahimtar mu ta saba biyar kenan saura 20 wato idan an samu ana aqida sun zauna sai a nemi ibada su wasu su zama guda biyar su ne sallah zakka azumi haji jihadi ma'anan jihadi ahsin kama ahsan Allah ilaika yadda Allah ya baka waɗannan alherai kai kokari kai ma ka koya wa mutane su iya ba wai jihadi a kashe wa- kashe ka ka kashe wani shine jihadi ba wannan sai wuri ya kure an rasa mafita shine ake jihadi na kisan kai amma babban jihadi shine jihadin zuciya kai ka gyara zuciyar ka gyara na kusa da kai shine babban jihadi jihadul af- akbar kenan biyar ibada guda biyar aqida guda biyar ibada guda biyar sauran mu'amaloli mu'amala tsakanin mutum da mutum ko mu'amala tsakanin mutane da mutum ko tsakanin mutane da mutane ko tsakanin mutane da gwamnati ko tsakanin gwamnati da- gwamnati da gwamnati su ne mu'amala su ma guda biyar ne a nan wato sai a dubi kowanne a dubi a mubaya'o'i mubaya'o'i wato cancanta a cikin dukkan abu a dubi cancanta shine amanoni duk kowane wuri akai wanda ya san wurin wanda ya san aikin shi za a sa a wannan kada soyayya ta za a ɗauko wanda bai san abu ba a ɗora shi akan abu inna la mulku an tu'addu amanati ila ahliha kowane mutum jarumi akai shi soja mai amana akai shi lissafin kuɗi ah, malami akai shi wajen hukunce hukunce kowanne akai shi in ilimin da ya sani sannan kuma sai a- a kawo ah, munakahat aure da abin da aure ke jawowa uku kenan daga nan sai a samo ciniki da abin da ciniki ke jawowa shine bashi ko dago da abin da dai da jingina da sauransu sannan sai a kawo a mukhasam mukhasamat wato amanoni sun shiga cikin aure da abin da ake aure ke jawowa da ciniki da abin da ciniki yake jawowa kuma sai a kawo mukhasamat wato jayayya wannan nawa ne a wannan naka ne a na siyar maka ne a ban siyar maka naka ne a to in jayayya in ta zo to sai a nemi mutane manya su yi sulhu su dubi gaskiya kar a je kotu a sulhunta don zuwa kotu yana bata zumunta a yi sulhu kudu kenan na biyar in abu ya gagara sai a kai kotu dole ai shari'a biyar kenan to an samu ga aqida guda biyar ga ibada guda biyar ga mu'amala guda biyar kuma kowanne fa yana jawo ilimi mai yawa da rubuce-rubuce masu yawa ba kamar yadda nake faɗi haka din nan ba to daga nan sai a shiga kaffarori laifi kai amma ba za ka yi kota hukunta ka ba za a gaya maka laifin da kai nan ga abin da za ka yi ka fita shine kaffarori kafaran kisan kai misali Allah kiyaye kafaran zihari kafaran rantsuwa ah, kafaran ai ata wani abu na na fakafar it'amu sa- asar masakina ah, kafaran abubuwan da ake yi a haji kafarori masu su zo su guda biyar duk dai ba kotu za a kai ba sai dai in na haji ne to sai yakubu bi zawa adlin minkum sai an nemi mutum biyu malamai su hukunta shi wannan dabba da ka kashe irin dabba kaza za ka biya wannan abu da kai laifin nan irin kaza za ka biya nan ne kaman da hukunci kaɗan to kaga ishirin sun haɗu saura guda biyar kisasi da haddi isasi da haddi duk waɗannan guda biyu su kuma suna fitar da jini isasi idan mutum ya kashe mutum a kashe shi haddi idan mutum ya ya ridda a huk- bai tuba a hukunta shi shi ma na kisa din duk abin da zai fidda jini ka misali yanke hannu ko yanke kafa duk da domin haddi da da, da kisasi suna haɗuwa wajen fidda jini amma ba ba su haduwa wajen hukunci wajen fidda jini ne suke haduwa wajen hukunci ba sa haduwa abu in an ce haddi ne to ba wanda ya sai zai da Allah da Allah muna kamun kafa a sallame shi da Allah muna baka isa ba in dai haddi ne kowaye kai amma in an samu shubha mafita sai a sallame mai haddi amma kisasi za a biya duk abin da za a iya biyan dukiya a sallai mutum sunansa is- ha- cikin babin kisasi yake haƙƙin ɗan adam ne ba haƙƙin Allah ba ne haƙƙin Allah kuma haddi ne ba wanda zai yafe shi sai hukuncin kawai za a yi amma idan ba a kama ba misalin mutum ne ya ga mutane suna zina ya gani da idonsa sai ya rufa kansa asiri bai ce komi ba ba hukunci a kansa ba hukunci a kansu amma in kun kai uka kira waɗansu mutum biyu kuka gani kuka je kuka faɗa ga mun da waɗannan suna zina mun kama su in ba ku samu na hudu ba za a yi muku bulala tamanin tamanin amma in kun tabbatar guda hudu sun zo to in yan mata ne da samari za a musu bulala ɗari ɗari in ku sun tawayin aure jebe za a yi har su mutu to kaga haddi yana haɗuwa da kisasi amma shi haddi ba a ba a yin ceto a cikinsa amma in akwai yar hanya ida hudu da bishubhat masadatu idan kun samu mafita ko bi kankantarta to ku kauda haddi akan musulmi saboda haka ne shi musulmi kafiri yake da hadari domin kace ba kafiri jinin sai halatta za ka shi to amma to da haddin da kisasin Allah bai yadda wani yayi ko group su yi ba sai dai gwamnati domin in ya yadda group suna yi ko mutum yana yi to ba za a zauna lafiya ba misali Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqdu aydiyahuma da barawo da barauniya ku yanke hannayensu ba ya faɗi da sunan jam'i ba jama'a ne za su yanke hannayensu faqdu yace bai ce faqda a ko faqda i ko faqda faqda ba to sai ku kama barawo cikin gidanku gashi na rike da kaya barawo ne zai fita ku kama shi na rike da kaya kai a taso yayana a taso babban ɗana sai kuka samu kuka zama kan mutum bakwai haka a gida kun zama jama'a ko sai ka to ai yanzu kan mun yi kwaram tunda Allah ce dama jama'a ne za su kama barawa su yanke hannunsa sai uwar gida kawo wuka sai aka kawo wuka sai kuka yanke hannun wannan barawo jini yana zuba sai sai ya gudu ya tafi gidansu lafiya ina lafiya na yi bako ne na ji labari ya sau gidan suwa ne na jan duba yana nan ko ya tafi daga gani ya suka kama suka yanke min hannu wai ni barawo ne kana tsammanin can gidan za su za su ci Allah ya su bari sai sun zo gidan fa sun nemi hannun da ya fi tsada sai sun nemi yake shi kaga yaki ya tashi kenan to sai Allah ya hana bai yadda wani duk abin da zai fitar da jini a musulunci Allah bai yadda wani yayi ko group su yi ba sai dai gwamnati to haka yake a cikin kowane abu to tun da yake mu nasara ya zo ya cinye mu ya yaƙe mu ya zauna cikin mu shekara 60 shine gwamnati shi ba musulmi bane wa zai zartar da wannan haddi da kisasi babu nasara in kace masa mun kama wannan mutum yana zina da wannan matar mun kama suna zina sai tambaya me haka yace mutane ne suka yi jima'i ba su da aure yace to sai me mutane saboda soyayya sun nuna soyayya su sai a buge su soyayya ne sun nuna soyayya sai a buge su mai laifi mai suka yi na duka balle kisa zai hukuncin kuma shine gwamnati ya ka iya ba hukuncin kenan idan ka ce wannan barawo ne a yanke masa hannu sai ce barawo ne a yanke masa hannu eh to yana da hannu biyu ma bai amfani kansa ba in an yanke masa hannu ai an dada lalata shi a kai a ɗaure shi a yi masa horo ba aiki ne baya so ba ai masa horo wata shida aiki mai tsanani ya koyi aiki idan ya dawo zai rike kansa ya fi yanke masa hannu sai ya je aka kai shi horo din kamun wata shida ya tada tsofin barayi sun koya masa dabarun sata iri iri yana doki ya fito ya jarraba abin da ya karanta a kurkuku daga fitowar sai ya zama tso kwararren barawo shi wannan maganin yayi amfani to bari nuna maka maganin Allah da ya bayar yadda yake da amfani an kama hannun an yanke an sa magani ya warke shikenan duk inda yarsa ko yar uwarsa take aure a garin idan an yi sata gida sai su ce to gida da ƴaƴan barayi mu da alhamdulillah gidan mu ba wanda aka ta yanke wa hannu gida da ƴaƴan barayi nan gaba in an yi sata a gidan nan ba sai an tambaya ba gida da ƴaƴan barayi ko kowa ya sata a gidan ita ce ta yi sata don ita ƴar barawo ne ko ko kanwar barawo ne to sai hankalin su da ƴan uwansu duk ko inda suke ai musu haka sai hankalin su ya damu sai su zo da daddare su kira dattijon in ubansu ne ko kowansu ne don Allah ka rufa mana asiri wannan abun kunya dai ka riga ka zuba mu duk a cikin wannan abun kunya amma don Allah muna so mun nema maka gida a gari kaza ka kaura ka koma can zamu rika zuwa muna duba ka in ba ganka ba dai ai hankali ya kwanta wanda bai sani ba ai ba zai sani ba shi kana sai ya kaura ya koma wancan gari daga saukarsa a garin me za a fara nema a wajensa za a gaida bako me ake nema salamu alaikum ko salamu alaikum akwai hannu me kenan waye zo kenan barawo to wannan maganin da Allah ya bar shine babban magani duk shegantakan da aka rubuta a duniya wai doka wai shegantaka duk ƙarya ne abinda Allah ya faɗa da abinda annabi ya faɗa in sun ce shari'an qur'ani da hadisi bai dace da wannan zamani ba sai mu ce saboda ya tsufa eh da Allah wannan kasar ma ta yanzu ta tsufa bata dace da zamani ba a nade mana a kawo mana sabuwa wannan sama ma bata dace da zamani ba ta tsufa a nade mana a kawo mana sabuwa ranar nan ma ta tsufa a kauda ita a kawo mana sabuwa za su iya ta abin da baka iya ba ina ruwanka Allah ne za a ce za a yi masa gyara saboda haka Allah ke cewa mallam ya kuma ma zalafa da kamar kafiruna azzalimuna fasiquna saboda haka hukunce hukuncen ubangiji dole ne a ɗabbaƙar da su amma idan ya gagari mutane la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma ya kamata musulmi kowane musulmi ya kulle a zuciyarsa shari'ar musulunci dole ne a kansa amma ta gagare shi ne abinda bai gagare shi ba kuma yayi domin kowane mutum alkali ne a gidansa alkali a cikin sha'aninsa kai gaskiya kai adalci in kai gaskiya kai adalci da duk mutanen duniya ma sun yi gaskiya sun yi adalci alkali zai aiki ne duk duniya sun yi gaskiya sun yi adalci alkali mai zai yi ba zai komi ba to amma dai mutane kuna musulmi kawai don kun karanta wani ilimin wani mutum ku yarda da abin da shi mutumin ya faɗa ku bar abin da Allah ubangijin ku ya faɗa wannan hadari ne babba har abin ta kai ga nan Najeriya wani babban mutum zai sa mutane a gaba yace in ba ku bar wannan abu ba ba ku isa ku canja dokokin Najeriya ba ko annabi Muhammadun ku yazo ba zai canja ba sai da aka tashi akan sa tukuna ya janye wai ko annabi Muhammadun ku ne ya dawo bai isa ya canja dokokin Najeriya ba sai da aka tashi akan sa kamar za a cinye shi sannan ya dan janye aka za a zauna dole musulmi ya kulle ko kai boko ka fi kowane bature boko dole ka kulla zuciyarka musulunci gaskiya ne kuma duk abin da musulunci ya zo da shi gaskiya ne mu musulmi addinin mu ne yake nuna mana ta inda za mu bi ba mu za mu nuna masa inda zai bi ba ba mu da iko mu da muke cikin samu mu da muke cikin samu mu tsai da shi wani wuri ce stop in kun yi a tauhidin ku da sallar ku da zakkar ku da azumin ku da hajjin ku da umran ku da auren ku da iddar ku to shikenan ya isa a ko mu wa mu da iko mai musulunci mu haka balle wani wanda yake waje da musulunci kowa ya rike addinin sa lakum dinukum wali dini wannan shine shari'a wanda Allah ya saukar da ita ya gaya wa annabi summa ja'alnaka ala shari'ati min fattabiha wa la tattabi'ha wa allazi la ya'lamun mun mun kawo ka mun dora ka a wannan babbar shari'a wato babbar hanya fattabiha ka bita wa la tattabi kada ka bi hawa allazi la ya'lamuna soyayen zuciyar mutane jahilai wanda ba san komai ba abin da yake bata shari'a kenan daga jahilci da son zuciya jahilci shi yasa ake kin shari'a ko son zuciya shi yasa ake kin shari'a saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alqudatu salasatun qadiyan fil nar wa qadin fil janna alqalai iri uku ne alqali daya alqalai guda biyu yan wuta alqali daya dan aljanna guda biyu yan wutan nan daya jahili ne bai sani ba gata kawai aka aka dora shi wai alqali to to dan wuta in ba ya tuwo ba wannan ko ya sani amma ba zai hukunta abin da ya sani ba saboda kuɗi ko saboda soyayya ko saboda kiyayya to shi ma dan wuta wanda ya sani yayi aiki da abin da ya sani Allah zai hada shi da mala'iku wannan dan aljanna ne shirarakum dini ma wasai bi nuhan wallazi yawhayna ilayka wa ma wasayna bi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi ku tsayi da addini kada ku rarraba a cikin sa saboda haka ne yanzu da yake gwamnatocin mu sun zama mu yan ƙasa musulmi ne gwamnatinmu musulmi ne ba bature ba dole ai mana shari'anmu abin da wuce karfin mu ba ka wuri alal mushriki na mata tsohumu ilai amma abubuwan da kake kiran mutanen makka zuwa gare shi shine a bar dodo a kadaita Allah a yi sallah a bi Allah kai wannan abu ya zama wani abu mai girma a zuciyarsu ba sa son haka za su iya baka komi ka bar wannan magana ka wuri alal mushriki na mata tsohumu ilai Allahu yattabi ilai man yasha wa yahdi ilai man yunib Allah shi Allah ya ji tabi shi ke zaɓen man ya sha'u wanda ya ga dama ilaihi wa yadi ilaihi man yunibu sai Allah ya kasa manyan bayinsa kashi biyu waɗansu shi ke zaɓo abinsu shi ke zaɓo su wa ma kana Allah yudliyakum alal ghaibi walakin la yattabi min rusulihi man yasha dukkan manzani zaɓen Allah ne ba wani aikin da za ka yi ka zama manzo kai wata ibada don ka zama manzo babu Allah kawai zai zaɓi mutum ya ce ya mai da shi manzo ya mai da shi annabi ba tare da wani aikinsa ba ittiba'i ne zabe ne daga Allah Allah yattabi ilaihi man yasha amma sauran mutane yahdi ilaihi man yunibu idan ka dauki hanya wata bi sabila man anaba ilayya sai ka dauki je ka ka bi hanyar wanda za su yi wata biya su zo wuri na to in ka biyo su sai Allah ya nuna maka inda yake ya hada ka da kansa Ah, wa yahdi ilaihi man yunibu a wani wuri wa yahdi ilaihi man anaba to bayin Allah waɗanda ba annabawa ba su sai sun yi aiki suke zama bayin Allah Allah ya rubuta za su zama bayin Allah na gargari din amma sai sun yi aiki waliyai kenan da sauran sahabbai amma su annaba su da wani aikin da za su yi Allah kawai shi zai zai kira ce ya nada su ga kuma abin da za su yi sai su je su yi ta yi wa yahdi ilaihi man yunib na kare bismillah bismillah bismillah Mm.
na je wajen ya kara bayani kan falalai istighfari da hailala sai ya ce hudubar da aka yi masa Mm.
na suna ta ishe shi Na'am.
ya ce ina son a kara yi mini Kurban da bayani aka yi masa na suna ran- ranar suna Eh.
shikenan ba zai kara ambaton Allah ba ya isa to ina wazkurullah kasiran da Allah yake cewa jinjiri baya magana balle ya zikiri na ji wa wani mai tafsira cewa ai ba a duniya ake istighfar ake tuba ba a lahira ake tuba wani mai- mai jalalai ne ina cewa ba a- ba- tuba ba a duniya ake yinsa ba a lahira ake yinsa bayan Allah ya ce innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'malu su'a bi jahalatin thumma yatuna min qaribin ولكن يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وليس التوبة الذين يموت سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال يتوب تلال ولا الذين يموتون كفار دو وند يموت بان يموت يتوب الله بيكر با تو استغفاري دي yana da falala salati annabi na da falala la ilaha illallah suna da falala domin umurnin Allah ne wastaghfirullah wastaghfirullah tunda annabi ma shi kansa wanda bai da zunubi ma yana istighfari yana tubawa Allah wastaghfirullah kana tawaban balle sauran bayin Allah duk wanda yake so ya zama wani abu a wurin Allah to yawanta tuba ga Allah yawanta salatin annabi yawanta la ilaha illallah ai in ka gama alwala an umurce ka in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul ka komo ka ce allahumma alni min tawabina Allah ina roƙonka ka sanya ni cikin bayinka masu tuba to Allah ya sanya mu daga cikin bayinsa masu tuba Allah ya Allah Allah iyayen mu gafara da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shi mu da alheri Allah ya ga musulmi maza da mata rayu da mata tawar barka da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu Allah ya kiyaye mu kiyaye na kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya- Allah ya ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين